ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin domin ci gaba da karatun littafin sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna goma ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shi ne darasinmu na 77 a cikin babi mai bayani akan hukunce-hukuncen addu'a kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine أرى الدنيا ستأذن بانطلاق مشمرة على قدم وساق فلا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي أرى الدنيا ستأذن بانطلاق مشمرة على قدم وساق فلا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي wannan suna daga cikin abiya cikin al'imamu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wanda a ciki yake bayani akan duniya ya ce arar duniya sata'adhanu bin tilaƙin mushammiratan ala ƙadamin wasaƙi ya ce ina ganin duniya tana shirin shelar ƙarewa domin yanzu haka ta kirshe ƙwabirinta tana shirin walwalawa da gudu zuwa lahira ya ce falar duniya bi baƙiyatin lihayin wala hayyun ala duniya bi baƙi ya ce babu wanda duniya za ta tsaya ma kuma babu wanda zai tsaya ma duniya ma'ana babu wanda duniya za ta tsaya dan shi babu kuma wanda zai tsayawa shi kadai a duniyar wannan abiya cikin na kawo su ne lura da yadda ramadan yake gudu ku ji dan allah kamar jiya ne muke shirin tarben shi yanzu ga shi har ɗai cikin ukun shi ya ta yi kuma kaman gobe za mu rika shirin gobe sallah muna shirin bankwana da shi wannan gudun da ramadan yake yana daga cikin alama ta ranar ta tashin kiyama tana daga cikin alama ta ƙarshen duniya a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a inna min asharati sa'a taqarubu zaman yana daga cikin alamun alqiyama kusantar zamani ko kuma la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman kiyama ba za ta tsayu ba har sai lokaci ya rika gudu sai manzo Allah ya ce fatakunu sanatu kash-shahri sai shekara ta kasance kamar wata guda na da wa yakunu ash-shahru kal-jumu'ah shi kuma wata zai kasance kamar jumu'a zuwa jumu'a ma'ana kamar sati guda watakunul jumu'atu kasa'a ita kuma awa ita kuma sati guda zai kasance kamar awa guda watakunu sa'atu kahtiraqi sa'afa ita kuma awa guda za ta kasance kamar ka doko dan kare na kaba ka kunna mishi wuta busasshe kai tsaye zaka gani cikin sakan 30 ya mutu to haka awa zaka gani zaka gani ta kasance to muna wannan zamanin wanda lokaci yake gudu sosai wanda irin wannan ya kamata a ce tuna muna da har duniya tana zuwa ƙarshe duniyan nan kullum ana ce muna za ta zo ƙarshe kullum ana ce muna za ta zo ƙarshe wata tsohuwa ta ce su tun suna yan yara ake ce musu duniya ta kusa ƙarewa amma ga su hasun tsuha har yanzu kuma ba ta ƙare ba to duka wannan ba shi ke nuna ba ta kusa ba domin allah maɗaukakin sarki ce innahum ya raunahu ba'ida wa narahu qariba mutane suna ganin wai lokacin da tsawo alhali muku muna ganin kusa ne lokacin ba komai bane domin inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ma alama ce ta tashi alkiyama allah ya ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa alqamar kuma a hadisi manzo allah ya ce bu'ithtu was sa'atu ka hataini an turo ni da alƙiyama sauran haka in ka haɗa yan hannuwanka haka ɗan wannan abin da ya saura shi ya yi saura da aka turo ni na ƙarshen duniya to amma kuma har yanzu to mu ɗauka cewa lokacin da allah ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙaddara kwana goma ya saura duniya ta ƙare to kwana goma a wajen allah shekara dubu nawa ne shekara dubu goma to turowar manzo Allah zuwa an yi shekara dubu biyu turo manzo Allah zuwa yau an yi shekara dubu biyu ba a yi dubu biyu dubu ɗaya ne ake da arba'in da wani abu to yanzu da Allah ya ce da ya turo annabi Muhammad shi kwana goma ne duniya ta yi saura to kaga a wajen Allah ba komai bane domin shi Allah maɗaukakin sarki kwana guda a wajensa kamar shekaru dubu ne na nan duniya hana gani da kyau ko wannan shi ne kenan a takaice dai wai in ba duniya ba ta kare ba kai za ka kare ko ba za ka kare ba za ka kare ka ce man mata mata kamat kiyamatu wanda ya mutu to shi kiyamarsa ta tsaya kenan kada ma wai kai ka rika tunanin kiyama a i tunanin kai za ka kare in kiyama ma ba ta tsayu ba wanda shi ne kenan allah maɗin sarki ya muna rahama da ba mu ikon yin ayyukan alkhairin da za su tseratar da mu a gobe kiyama ko kuma bayan mutuwanmu za mu tashi babu du'a bi zahril ghaibi babi mai bayani akan yi ma wani addu'a babu yanan حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا نصر بن شميل أخبرنا موسى بن ثروان حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء ماتر أب ماتر الدرداء تتي مجينا ميجدانا يا باني لاباري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكن cewa ya ji manzo Allah yana cewa idza da'a ar-rajulu li akhihi bi dhahri al-ghaibi idan mutum ya yi ma ɗan uwansa addu'a babu yanan lokacin da bai ma san yana addu'ar ba qalatil mala'ikatu amin mala'iku za su ce amin walaka bi mithlin kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙon masa da addu'arka da ta mala'iku wace za a yi tsammanin karɓuwarta to kai in kama dan uwanka addu'a ana gane da ke ku ba tare da shi ya roƙa ba babu yanan to mala'iku kai kuma su za su yi maka addu'a dama 'yan magana suka ce hana wani hana kai in ka kima wani to kaman ka hana makanka ne in ka ba wani to kaman ka makanka ne wannan da yana kudaitar da mu akan mu rika yi ma 'yan uwanmu addu'a حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب حدث حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب الدعاء da ta yi gaugawar karɓuwa ita ce addu'ar wanda yake nesa ga wanda yake ma addu'ar wanda babu shi kusa ga wanda yake ma addu'ar ana gan da kyau ko sai dai wannan hadisin bai inganta ba amma wancan hadisin zai iya kyautata ma'anarsa domin aka ce can mala'iku za su ce amin in kai ma dan wanka addu'a to in mala'iku kuma suka ce amin alama ce ta me alama ce ta da yardan Allah addu'a zakar حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى أن أبي جعفر أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne babu shakka a cikinsu ma'ana babu shakka a kan karɓuwarsu da'watul walidi addu'ar ma'aifi ma'aifiya ma ta shiga a ciki wa da'watul musafiri da kuma addu'ar mai balaguro wa da'watul mazlumi da kuma addu'ar wanda aka zalunta wannan addu'in su guda uku ba makawa Allah yana karɓar su addu'ar ma'aifi ko ma'aifiya addu'ar mai balaguro da addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce sa in yayi addu'a Allah yana karbawa ma'ana in yayi addu'a akan wanda ya zalunce sa kinnan in magana suka ce alhaki kuyukuyo ne yakan bi mai shi ma'ana zalunci kuyukuyo ne yakan komo ma mai shi na a yana tsakiyar balaguro tsakiyar balaguro ana gane da kyau ko lokacin da mutum ke tsakiyar balaguro misali kana cikin mota ko kuma dai balaguron ka tahi da niyyar 'yan kwanaki za ka komo to har lokacin da kake garin ko da ka sabka duka sunan mai balaguro kake wanda shi ne kenan na wa iyaku a takaice wannan hadisin yana tsoratar da mu game da addu'a ta wanda aka zalunta idan aka zo a babi na bayanin munin addu'ar wanda aka zalunta ana ba da misalin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah da ake ce ma Sa'ad bin Zaid yana ɗaya daga cikin al'asharatu mubasharuna bil janna akwai wata mata da ta yi masa ƙazahin cewa yana ci mata iyakar gona dama suna da gona kusa da juna to kawai dan jaraba ta rika yadawa a gari ai sa'adu yana ci mata gona yana ci mata iyakar gona har ta kai ma karan shi wajen marwan bin al-hakam khalifa na wancan zamanin sai marwan ya sa a kirawo sa'ad ce kai da kake sahabin manzon Allah kuma kana cin gonar wannan iyakar wannan ka san da mafiyanci da an kawo ƙarar mutunan kirki to ta yi tasiri akan mutunan banza ko yana faɗa mishi wannan maganar sai ya hoshe da kuka ka san abu akwai ciwo yana hoshewa da kuka sai ce kaifa azulimu yace ta kaka zan yi zalunci wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu alhali naji manzo Allah yana cewa da kunnuwa na man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i min sab'i aradin duk wanda yayi zalunci na ƙasa koda da daidai da ɗani guda ne za a kwarkwari ɗanin nan har zuwa ƙasan ƙasa ta bakwai a rata ya mishi a ranar alkiyama ni da na ji wannan hadisin daga manzo Allah ta ya zan yi wannan zalunci a ƙarshe sai ya ce Allahumma in kanat kadhiba fa a'mi basaraha wa alqiha fi bi'riha yace ya Allah in dai har ƙarya ta mini wannan kazahin da ta mini ya Allah kada ka kashe ta sai ka makantar da ita kuma ka kashe ta a cikin gonan nan ta ta zarge ni ina ci mata iyaka kuma ka jehwa ta a cikin rishiyarta da take cikin gonarta haka ko yana yin addu'a ba a jima ba matan nan ta makamci da ƙarshe tana cikin gonar tata tana cikin tahiya ta yi tuntube ta fada cikin rijiyar ana gane da kyau ku ga munin addu'ar wanda aka mi musamman kuma ya kasance mutumin kirki ne malam ya ce babu kenan dai mu nisanci zalunci allah ka raba mu da zalunci babu ma ya kulun rajul idan kafa kauman babu mai bayani akan abun da mutum zai ce in yi ji tsoron wasu mutane حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة ابن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال maza Allah ya kasance idan ya ji tsoron wasu mutane su yi musu kwantan ɓauna ko su yi musu zalunci yana cewa Allahumma inna na ja'aluka fi nuhurihim ya Allah muna sanya su a gabanka ma'ana ya Allah mun sa su su kasance ka kasance kai ne kalubale a gare su shine naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim kuma muna neman tsarin ka daga sharrin su kenan wannan addu'ar a duk lokacin da kake tsoron wasu mutane su zalunce ko kuma su yi ma wani sharri ko su yi ma wani aibi kamin ka haɗu da su sai ka karanta wannan addu'ar misali 'yan kasuwa da ke ɗauko kaya su haɗu da duwan ko tun bisa hanya sai kai ta maimaita wannan addu'ar in ka maimaita ta da kudurtawa kuma da gaskiya ba ka da babu rishin gaskiya a cikin kayan to da idan Allah Allah zai kama ka ɗauki ana gane da kyau wannan shine kenan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim sai kai ta maimaita wannan addu'ar babun fil istikhara ko kuma mu ɗauki misali 'yan motuna ko sun hi kowa faɗuwa gaba masu motuna amma in ka cika ka'ida ka a zo baka cika ka'ida ba an ce a sa kask baka sa kaska ba kuma ka zo kai ta Allahumma inna na'udhu bika min shururihim to kai ka so sharri aiko tunda kai baka cika ka'ida ba wannan shine kenan malam yace babun fil istikhara babin da yazo game da bayanin al-istikhara al-istikhara shine ay talabul khiyar min Allah ta'ala shine neman zabi daga Allah حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال يا جابر بن عبد الله ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة manzo Allah ya kasance yana koya muna istikhara kama yu'allimuna surata min alquran kamar yanda yake koya muna sura ta alqurani ana gane da kyau ko ana kamar yanda yake koya musu fatiha haka yake koya musu addu'a ta istikhara haka yake koya musu su rika yin istikhara a cikin al'amuran su yaqulu lana yana ce muna idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya nufaci wani al'amari yayi niyyayin wani al'amari kun gani iya aka ce al'amari kowanne iri kenan amma istikhara yanzu amma yana ta sai ta aure dan ya san ya doko azabatu zai azabtu ko shi yasa aure dai ake ma istikhara da kaji mutun na ta malan ya ake istikhara to to alama ce ya kusa angwancewa ko ko ko wasu guda biyu sun hito mata masu zahi zahi to kenan a cikin kowane al'amari manzo Allah ya ce idan kai niyyar idan ɗayan ku yi niyyar wani al'amari faliyar ka a raka'atai ne to yi raka'a biyu min ghairil farida raka'a wadda take ma'ana ba daga cikin salloli na farilla ba ma'ana sallah wadda take ta nafila ce kawai dan istikhara wal yaqul sai yace allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya allah ina baka zabi da iliminka ma'ana ina baka zaɓi ya Allah da iliminka ka zaɓen mini wa astaqdiruka bi qudratika kuma ina neman kaddara ina neman kaddarawarka da kaddararka ma'ana a cikin wannan al'amuran ka kaddara mini wanda yahi wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka falalarka wadda take mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru domin Allah kai kake kaddarawa ni bana kaddarawa wa ta'lamu wa la a'lamu kuma ka sani ni ban sani ba wa an ta'allamul ghuyub kuma kai ne masanin abin da yake boye na gaibi Allahumma in kunta ta'lamu ya Allah in har ka san anna hadha amra wannan al'amarin yusammihi bi ainihi alladhi yuridu anan ansa shatraini ma'ana ana nuhin mutum zai gayi al'amarin shine ma'anan yusammihi bi ainihi alladhi yuridu sai ya gayi abun yanda yake nuhin yanda yake nuhin sa ana gane da kyau ko zamu zo da ƙarshe sai mu bada misali kenan wani sai gaya mana in akwai wata da yake shirin kai ma kuɗi sai gaya mana sunanta sai mu mu yi misali da ita in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin yusammihi bi ainihi alladhi yuridu sai ya gayi wannan abun yadda yake son sa khairul li fi dini alheri ne a gare ni a duniya ta wa ma'ashi da kuma rayuwata fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa ma'adi da kuma lahirata wa aqibati amri da ƙarshen rayuwata faqdurhu li to ka kaddara mini wannan abun wa yassirhu li kuma ka sanya mini ka ka sauƙaƙe mini shi wa barik li fihi kuma ka sanya mini albarka a cikinsa Allahumma wa in kunta ta'lamu ya Allah in kuma ka san ta'lamuhu ka san wannan abun nan baka da bukatar sai ka maimaita abun akwai ruwaya da take take nuna kana maimaitawa to ta'lamuhu kina ad-damiru ya'udu ila ila talab zuwa wannan al'amarin kenan ba sai ka kara maimaita shi ba a wannan lafazin a wannan riwayar akwai riwayar da sai ka maimaita shi kenan wa in kunta ta'lamuhu ya Allah in ka san wannan al'amarin sharran li sharri ne a gare ni mithl al-awwal sai ga kwatankwacin can farko ai fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifni anhu to ka kawar da ni daga wannan abu wasrifhu anni kuma ka ka kawar da shi daga gare ni ni ka sa in bar abun kuma ka sa abun ya bar ni ko kun sa akwai lokacin da kai kai ke son abun amma abun bai son ka akwai lokacin da kuma shi ke son ka kai a baka me baka son shi to kada ni in so shi kuma kashi ma ya so ni ai baran baran ko wasrifu anni wa qudur li alkhaira haythu kana sannan ka kaddara mini abin da yake alkhairi ko ina ya kasance wannan abun thumma raddini bihi sannan ka yardar da ni da wannan abun ma'ana ko da abun ba ni son shi ka sa in so shi aw qala ko kuma yace fi ajili amri wa ajili ana gan da kyau ko ma'ana shakkar rawi ce ko kuma fi ajili amri wa ajili ko dai wancan ka tsaya ya isa wanda muka faɗi a can in kuma maimakon fi aqibatu amri fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri sai ka kawo maimakon wancan sai ka ce fi ajili amri wa ajili kin ajili amri shine duniya wa ajili shi kuma shine lahira qala ibn maslama wa ibn isa an muhammad ibn al-munkadir an jabirin wannan hadisin kenan yana bayani akan addu'ar istikhara istikhara tana da muhimmanci sosai akwai hadisi wanda yake bai inganta baran na ba mun kawo shi na ma khaba man istakhara wala nadima man istashara aqwal ne daga cikin malamai sai aka samu suka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake istikhara ba zai taba tabewa ba sannan kuma wanda yake shawara da mutane ba zai taɓa yin nadama ba a takaice ko wannan maganar babu ta kasancewar manzo Allah ya kasance yana koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu alkur'ani alama ce ta mi alama ce ta mi ana son haka alama ce ta muhimmancin yin istikhara a rayuwa akwai labarin ɗaya daga cikin magabata wanda akwai wa'azi da muka yi na musamman mai mai taken ahkamu al-istikhara hukunce-hukuncen istikhara a da magaran muka yi wannan muhadar har yanzu akwai muhadar wanda suke bukata suna iya tuntuba a tura musu to a ciki mun kawo labarin wani malami ɗaya daga cikin magabata na manta sunan shi shi ya kasance duk abin da zai sai ya istikhara duk abin da zai sai ya istikhara da abin da kai kake ganin ya taka kara ya karya da abin duk zai sai ya istikhara to sai wata ran sarkin garin babban malami ne kuma ana ji da shi wanda ko hatta ma sarkin garin yana mishi biyayya to sai sarkin garin ya gayyace sa akan liyafa da ya shirya a gida kuma a gobe ne da aka zo aka gaya masa sai ce to ba matsala zai halarta da yardan Allah Allah ya kai mu gobe kin sai da sahiya ta waye ya shirya yana shirye-shiryen tahiya sai tuna kai a shewa ya ba da amsa kuma bai yi mi ba bai yi istikhara ba to a wannan lokacin kawai sai tunanin yanzu ya zai sai tunani shawara ta zo masa kawai yanzu ya juye liyafar maimakon shi ya je gidan sarki sarki ya zo gidansa ya tura sako a gaya ma mai martaba ya yi haƙuri liyafar yana so shi ya fara zuwa wajensa sannan shi kuma a karo na gaba sai ya shi aka kawo ma sarki labari sarki ce to hamma mun shirya inda za a zama to amma tun da malam ne ba matsala za mu je lokacin tahiya yayi sarki ya baro fada ya zo gidan malam akan gayyatar da malam ya masa ta kai tsaye sarki na zuwa fada sai ga labari ya isko sarki akan cewa fadarsa wadda da a cikinta ne za a zamna a yi liyafar ta ribta kuma a lokacin da za a yi liyafar da yanzu malamin yana ina yana a fadar da da sarkin da malamin duk babu su da sauran farawan babu su amma albarkar biyayya ga istikhara sai gashi ne sai gashi sun tsirata ana gani da kyau ko to wannan yake nuna mana muhimmancin istikhara sallar istikhara wannan shine kenan to kenan a wannan hadisin ga yanda ake istikhara mutum zai raka'a biyu raka'a biyu da niyyar raka'a ce ta istikhara kuma kowane lokaci zaka iya yin wannan raka'a biyu amma in son samu ne ka samu irin lokutan da addu'a ta yi saurin karbuwa irin tsakiyar dare haka amma in ba shi ba kowane lokaci mutum zai yi mutum ya raka a biyu sai ya kare raka a biyu bayan ya sallame sannan sai ya daga hannu sai ya karanta wannan addu'ar Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu to waye zai ba mu misalin mata budurwar shi da zai aure ha na'am to tuzuran da yawa a gare su ga sanan a to ga wata mas'ala wanga ya ce wai zuwa makka to ku ji akwai ka'ida suka ce lastikharata illa fi amrin mubahin aw mandub ba cin komi ake ma istikhara ba babu istikhara sai abunda ba dole ba ne amma abunda dole ne sai ba a me zuwa hajji dole ne ko ba dole ba dole ne kidan ba istikhara a zuwa hajji ana kane da kyau ko haka baka cewa zan sallar azhar ba yin istikhara in yi azhar ki ko ga ita a sai a ce kai mahaukaci ne kenan lastikharata illa fi amrin mubahin aw mandub ba a istikhara sai abin da yake ba wajibi ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan amma kuma akwai bambanci tsakanin asalin abun da kuma yanayin yanda za a yi sa zaka je haji akwai hanya biyu akwai hanyar jirgin ruwa akwai hanyar jirgin sama to wannan ya halatta kai istikhara ya Allah zan je haji in bi ta ruwa ko in bi ta sama shi wannan ya halatta ana gane da kyau ko tunda dai ai ba hajin bane za a hasa ko a yanayin tahiyar hajjin ne duk yadda dai aka yi sai an tafi to wannan shi ya halatta ana gane ki domin shi wannan alwasa'il ne su kuma alwasa'il me yake da suna asalin su duk wanda aka bi inda za ta isa ga manuwa babu lahi wallahu ta'ala a'lam to in babu alkhairin tana yi wa me yake da suna eh a kwantara ko to ga wani ya ce shi kwantara dan proje ne to mi a sunan kwantarakin
kaya ruwa ne muke so akwai ruwa wanda ake wanke da zinariya eh shi ne muke so ne komande ya kawo a yi komande ya kawo eh to wannan amma sai ka biya tunda an ci haraka zinariya ka san ba karamin abu ne ana gane da kyau ko jayyid to kenan yanzu tunda kasuwanci ne sai mu ce kenan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi tijara khairan li fi dini wa ma'ashi ana ganda ku wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu aw riwayar Allahumma wa in kunta ta'lamu anna hadhihi tijara khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri sharrul li ko tunda na biyu ne wa in kunta ta'lamu anna hadhihi tijara sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifha anni wasrifni anha waqdur li al-khaira haythu kana thumma ardini bihi ana ganin da ku sai ka ce hadhihi tijara kai dai aniyar kawai ce kasuwanci na mi na zinariya ana gane da kyau ko wannan shine kenan to mu koma dai bangaren na aure dan yahi yawa to na'am eh na wuri shi ma ko eh eh na wuri to eh inga inda kake so kaman shi a ko da yaushe idan abu bi suka zo a cikin istikharar za ka kawo wanda ka yi so ne domin a cikin komi sai ka samu akwai wanda ka yi so ko na'am wannan shine kenan kenan yanzu wuri biyu ne ga amma kai ka yi son wuri kaza to a wajen istikarar inda ka yi son nan shi ya kamata ka mi shi ya kamata ka kawo ba wai duka wuraren biyu za ka mi ba za ka zanowa ba ana ganin da kyau ko haka 'yan mata guda biyu ke gare ka na wani gida biyu wanda nake so shiga eh ko guda yana wani mhm dana ne wanda nake so Mm.
shiga bayan sa na ko gida wanda yana can dan zama aha
to cikin su ne nake so guda ne shiga eh yanzu wanda ka so in na francophonie to a cikin istikhara shi zaka kawo in kunta ta'lamu anna lintiqala ila baiti francophonie ala ga da kyau ko khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna lintiqala ila francophonie sharrul li fi dini wa ma'ashi fasrifu anni wasrifni anhu wa qadir li alkhaira haythu kana kenan abinda za ka riƙewa alintiƙala ila baiti francophonie ko na'am wannan shine kenan na'am alaikisawa talla Wannan al'amarin za a faɗi shi da larabci ne ko da Hausa?
da larabci za a faɗi tunda istikharar ma da larabci ake ta ko to amma mutum bai iya bai na iya da hausa Eh, malamai ma su- su- suna ganin addu'ar gaba ɗaya in baka iya yin ta da larabci kana aika yin ta da da- da- kai ka gai ma'anarta da hausa da harshen da ka iya dai ana gane da kyau ko kowane irin harshe Ta- tunda dama mun gayi akan cewa sallan nafila yughtafaru fil nawafili ma la yughtafaru fil fara'id a sallah ta nafila ya halatta kayi addu'a da yaran da kake iyawa in baka iya larabci amma a farilla ne dole zaka yi ta da larabci ana gane da kyau ko in baka iya ba to kai hakuri har nafila sai kai Allahu ta'ala a'lam Allah ya saka da rai amin amin Su wai babu ba To.
waɗannan. Malam da tambaya kuna da- a to na na san dubu su shirya ba ko Ya ba za a- To.
Ya ina ku- kuna son ku gama ku bar- Mhm. na'am to a takaice dai yawa masu girma Allah maganin komai ko istikhara tana daga cikin hanyoyi na samun biyan bukata da yardan Allah kuma istikhara wani nau'i ne na addu'a amma ita kuma addu'a ce ta musamman kenan ita ta yi addu'a domin ita addu'a kana yin abu ne a buɗe amma kuma istikhara ta wani abu ne na me na musamman ana gane da kyau ko wanda shine kenan wallahu ta'ala alam wannan muhadara tana da kyau wanda bu saurari ta bu saurari ta mun kawo ka'idodi masu yawa akan sallah ta istikhara da abubuwa wanda suke suna eh, damiya mutane kai dangane da ita waya kake gane istikhara ta yi ko ba ta yi ba duka a cikin muhadarar mun yi bayani akan haka insha Allah za mu tura shi cikin guru in Allah ya so a tuna min sai mu tura shi zuwa gobe ko da marice insha Allah amin amin mala yace babun fil isti'aza babe dangane da al isti'aza shine neman tsari حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن أمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوض من خمس وزا الله يكسنتينا نيمان سري daga abubuwa guda biyar minal jubuni dangane da tsoro wal bukhli da kuma rowa wasu umri da, da kuma mummunar rayuwa ko kuma mummunan shekaru ana ganin da kyau ko malamai suna ganin kamar shine mutum ya kai arzalul umar ko shine ma'ana lokacin da mutum shekaru za su yi masa yawa hayya hayya hay- hayya rasa hayyacinsa wa fitnati sadri da kuma fitina ta kirji ma'ana fitinar zuci irin su hasada irin su kyashi irin su kyama wa azabil qabri da kuma azaba ta kabari حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زال الله يكسن تينا تيوى أتكادو إنسا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ya Allah ina neman tsarin ka daga kasawa da ragwanci kun ga manzo Allah ma na neman tsari daga me daga ragwanci ai kun ga ran na haka ratu muka bude akan ragwanci ana gane da kyau ko wannan shine kina ai ba kuma tawaken ba ko دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان فلم أر للكسل الحظ يعطي سوى ندم وحرمان الأماني ragwanci kenan yana hana wa mutane da yawa ayyuka masu yawa waljubuni da kuma aljubun tsoro kenan walbukhli da kuma ruwa ruwa kaga ita ma abun mutum ya roki Allah ya kare shi daga ita ne domin Allah ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kenan mai ruwa akwai wuya ya rabauta wal harami da kuma kwanjamewa ma'ana tsuha tugub tugub wa a'udhu bika min adhabil qabri kuma ina neman tsarin ka daga azaba ta kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma ina neman tsarin ka daga fitina ta rayuwa da kuma mutuwa kun ga abin da yasa wannan hadisin da muka ga shi ban ce ba ga ingancin sa ko dan saboda ga hadisin da ya inganta kuma duk abin da ke da kai cikin wannan hadisin da ifi akwai cikin shi nami akwai cikin shi wannan sahihi ana gane da ke ko hamma da ƙari kenan manzo Allah ne neman tsari daga wannan abubuwan guda nawa daya biyu uku hudu biyar shidda wannan abubuwan guda shidda ragwanci tsoro da rowa da kuma mummunan tsuha da azaba ta kabari da fitina ta rayuwa da fitina ta me ta mutuwa حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن أمر بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ناكسنت إنما ما أيكن الله هدما فكنت أسمعه كثيرا يقول سينجي سوديا ويناتي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يا الله ina neman tsarinka daga alhammu shine damuwa ana gan da kyau ko walhuzuni ko walhazani da bakin ciki ɗan magana suka ce bakin ciki ya fi ciwo ana gan da kyau ko wa dal'i daini da kuma yawan bashi wa galabatin rijali da kuma rinjayar mazaje ma'ana hin ƙarhina wa zakara ba'da ma zakarahu at-taimi kuma sai ya ambaci wani daga cikin sashen abin da at-taimi ya gayi a cikin ruwayarsa kidan nan ba manzo Allah ya neman tsari daga damuwa shine alhammu alhazunu shine bakin ciki ana gan da kyau ko shi alhammu yana zuwa ne a cikin abun da mutum yake mai yake da suna mutum ya bari alhaz suke cewa alhammu fi ma mada wal huznu fi ma sayati shi kuma alhuzun shine tsoron abin da zai zo nan gaba shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin mutanen kirki idan suka zo mutuwa innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu ay la takhafu fima satastaqbilunahu fil akhirah kada ku ji tsoron abin da zaku gani zaku isko wa lahira dan alkhairi zaku isko wala tahzanu amma taraktum kada ku razana akan abin da ku kada ku yi bakin cikin abin da kuka bari a ina a duniya ana gane da kyau ko domin duk wanda zai mutuwa abubuwa guda biyu ne bai san abin da zai isko ba kuma yana bakin cikin abin da ya mi ya bari to shi mutunan kirki za a ce masa alheri za ka isko kuma abin da ka bari za ka samu wanda ya hisa kenan ba za ka yi bakin cikin kuma ba za ka yi ba ba za ka yi damuwa ba haddasana alƙa'anabiyu an malikin an abi zubair almakki an tawusin an abdullahi ibn abbasin an rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a manzo Allah ya kasance yana koyar da su wannan addu'ar kama yu'allimuhum surata min alquran kamar yadda yake koya musu surata alqurani kaje ho ita ma wannan addu'ar kamar yadda yake koya musu qur'ani yake koya musu ita kowa ya duba ya iya ta Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama ya Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama ita jahannam ba ma sai an hasara ta ba yan magana suka ce asma'uhu dallat ala awsafihi tabbal lidil asma'i wal awsafi ma'ana shi su irin su abu ne wanda da an gayi sunan su kawai sunan su ma kawai ya kumshi ma'anar su ko jahannama ana gan da kyau ko kai ka sa akwai tashi hankali amma aljanna aljanna kun ji wajen hudun ba akwai mi akwai daɗi to wannan shine kenan ina neman tsarinka daga azabar jahannama wa a'udhu bika min azabil qabri kuma ina neman tsarinka daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal kuma ina neman tsarinka daga fitinar dajjal shahohi ma'ana mai shahohir ijiya ko kuma shahohi daga albarka wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma ina neman tsarinka daga fitina ta al mahya rayuwa wal mamat da kuma mutuwa dajjal ana ce masa almasih isa ma ana ce masa mi almasih dajjal ana ce masa almasih ana nuhin masihur rahma ko masihul masihul ain mai shahahuwar ishiya ko wanda yake shahahi daga rahmar Allah shi kuma almasih ana ce masa almasih ai masihul abi ko kuma yamsahul marda fa ma zai sumunu fa fa yashfi ko yana shaha marar lahiya sai samu lahiya ko kuma dan saboda an shahi masa ma'aifinsa haddathana ibrahim ibn musa ar-razi akhbarana isa haddathana hisham an abihi an aisha radhiyallahu anha an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kana yad'u bi ha'ula'i al-kalimat manzo Allah ya kasance yana addu'a da wannan kalimomin Allahumma inni a'udhu bika min fitnati annari ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar wuta wa azabin nari da kuma azaba ta wuta wa min sharril gina wal faqri kuma ina neman tsarinka daga sharrin algina wadata wal faqri da kuma sharrin talauci kun gani talauci ma akwai fitina akwai sharri a tattare da shi ita haka shi ma dukiya ita ma akwai me akwai sharri tattare da ita babban shirin da ke tattare da dukiya shine girman kai da take sa mutum ya siffanto da shi ana gane da kyau ko shine mafi girman shari da ke tattare da dukiya girman kai take sa mutum shi kuma talauci babban abin da ke sa mutane shi kuma sharrin da ke tattare da talauci shine hasada ana gane da kyau ko da gigaran masu kuɗi shine mafi girman fitar sharrin da ke da cikin talauci to dukkanin su Allah ka raba mu da su da wadata mai sharri da talauci mai sharri حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما زال الله كسنتينا جوا اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة يا الله إنا نمن سرين كدغا تروتي تلوتي دهتره alƙilla ho shi ne watara wa zilla da kuma ƙasƙanci wa a'udhu bika min an azlima aw uzlama kuma ina neman tsarinka da azalunce ni ko kuma in yi zalunci ma'ana kada azalunce ni kuma kada me kada in yi zalunci ana gane da kyau ko to kun ga dai wannan addu'in su masu wannan addu'a tana da muhimmanci sosai dan wannan abun da aka zano duka ba mai son su ba mai son talauci ba mai son hotara ba mai son kaskanci kuma ba mai son azalunce sa ko to wannan shine kenan mala yace haddathana ibn auf haddathana abdul ghaffar ibn daud haddathana yaqub ibn abd alrahman an musa ibn uqba an abdullah ibn dinar an ibn umar qala kana min du'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance daga cikin addu'in manzon Allah Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsarinka daga kaucewar ni'imarka wa tahwili afiyatika da kuma a juyewar lahiyarka ana gan da kyau ku ma'ana ina mai lahiya in juyin kuma mara lahiya wa fuja'ati niqmatika da kuma kwatsamkin damkarka ma'ana damkarka azabarka ta zo mini a kwatsam wa jami'i sakhatika kuma ina neman tsarin ka daga gaba ɗayan hushinka ma'ana duk hushinka ya Allah ka kare ni daga gare sa ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisi wannan wannan addu'ar tana da muhimmanci sosai domin duk yanda mutum yake akwai wata ni'ima da Allah ya masa to a cikin wannan addu'ar kana roƙon Allah ya tabbatar maka da me da wannan ni'imar in Allah yi ka mai son karatu ni'ima ce to ka roƙi Allah ya tabbatar maka da wannan ni'imar kada a zo juye-juye na duniya ya juye ka ka rabu da neman ilimi ko ka rabu da son ilimi in Allah yi ka mutum mai yawan zikiri ni'ima ce Allah ya maka to ka roki Allah ya tabbatar da kai akan me akan wannan ni'imar Allah ya yi ka da dan abun hannu ni'ima ce to ka roki Allah ya tabbatar da kai akan me akan wannan ni'imar daga cikin addu'o'in da zaka yi a cikin wannan kuma ana gane da kyau ko kuma mafi girma abin da yake jayo jayewar wata ni'ima idan Allah ya maka shi shine sabon Allah shine ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idza zafarat daga ciki yake cewa la ilaha illallah subhanallah na manta abiyatikin a cikinsu dai yake cewa wa idal fata zafarat yadahu bi ni'matin fadawamiha bi dawami shukril mun'imi idan mutum ya samu ni'ima da Allah ya masa to abinda zai sa ni'ima ta dawama shine godiya ga Allah ta hanyar nisantar sabonsa domin ashkuru ala al-ata'i Allah ta'si bihi man a'taka idan Allah ya maka ni'ima yanda zaka gode ma Allah akan wannan ni'imar shine kada ka sa wannan ni'imar a cikin sabonsa Allah ya baka lahiya yadda za ka gode ma Allah akan ni'imar nan ta lahiya shine kada lahiyan nan ka sata a wajen mi a wajen sabon Allah shine wa idal fata zafarat yadahu bi ni'matin fa dawamiha bi dawami shukril mun'imi Allah ka ba mu ikon gode maka akan nemomin da kai muna kada ka sa mu kasance masu godiyar maye حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع حدثنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول يا كسنتينا الدعاء سيتي أتكن الدعاء أرسا اللهم إني أعوذ بك من الشقاق يا الله إنا نمن سرنك دقا الشقاق الشقاق شيني كين غسكيا كو سابا ما غسكيا والنفاق دكم مناهرتي wasu akhlaq da kun mummunan ɗabi'u haddasana muhammadu ibn al'ala'i an ibn idrisa an ibn ijlana ko ajlan an al-maqburi an abi huraira ta qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu maza Allah ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika mina al-ju'i ya Allah ina neman tsarin ka daga yunwa fa innahu bi'sa ad-daji'u domin ita tirda abokiyar kwanciya in ya kasance ita ce yunwa ma'ana shine addaje addaje shine abokin kwanciya wa a'udhu bika min al-khiyana kuma ina neman tsarin ka daga yaudara a yaudare ni ko kuma in yi yaudara ana gane da kyau ko akwai wani karin magana suke cewa ba swata ke da ciwo ba mai da mutum wawa ana gane da kyau ko ma'ana in aka yi maka wata swata wadda kai za ka yi mamakin wayya ma aka yi aka sace abin to sai ka shi kai yanzu ba ma wai satan ma ta dame ka ba a'a ya ha aka mai da kawawa da ha aka sace ma abin ana gan da ke ko shine ba sata ke da ciwo ba mai da mutum wawa kenan ina neman tsarin ka daga yaudara a yaudari mutum fa innaha bi'satil bitana domin ita tir da abin da aka boye ma'ana duk cikin abin da ake boyewa babu abin da ya kai muni kawan mi kaman yaudara domin ita mafi yawanci yaudara tana zuwa ne a lokacin da kai yarda da ko kuma kake kake tsammanin kana cikin mi kana cikin aminci to sai ta zo ta abin ga a boye sai ta zo ta ta abin ga a takaice a cikin wannan addu'ar abubuwa guda biyu kake roko Allah ya kare ka daga yunwa ko da kuma mi da kuma mi da kuma yaudara da kuma a yaudara ne nan yunwa dai ita ce talauci ko domin akwai kudi ai babu yunwa ko yunwa tana da karin magana sosai a cikin hausa mai son ganin karin magana na yunwa ya dibi littafin nan namu yunwa da ƙoshi suka ce yunwa kai maza kwance kuma yunwa ba a yi mata lahaula kuma rubutu baya maganin yunwa an san rubutu ko rubutu wanda ake na a wanke allo kun san hausa suna yawan ta'amali da shi ka ce rubutu baya maganin lahaula ita ba ta maganin yunwa lahaula guda ce samu tuwo ka narka ma ciki ala gayin da kyau ko kuma suka ce wanka da gari baya maganin koshi ko kun gane wanka da gari ai gari sai an ci sa sannan ko to dan kayi wanka da shi ba zai saka barcin yunwa ba ana gane da kyau ko wanda shi da kyau ana karatu to tambaya yake wani ya karatu hausa ne goya na ya ji karin magana da yawa sa kai ne to amma kuma gaskiya yana daga cikin ni abin da nake ganin sirri san lokacin na taso ma'aifinmu ko mu ko da muka taso ma'aifinmu ya tsoho sosai don mu ma suna tsammanin ni shi kan shi ne da ana tunanin kamar tsohon shi bai kamata a ce ni dan shi bane to kuma yana daga cikin kananan ɗiyan shi wanda ba ma ni bane karamin sosai to kuma Allah ya sa ko da yaushe tare da shi nake to shi kuma ka san zama cikin tsohi yana koya maka abubuwa da yawa to kuma abin da ya ƙara maza wa ruwa shine tsohon mu labarun duniya ba su barin shi su BBC su waye kowace tasha sai an saurare ta to tare da ni ake saurare to kaga ta wannan hanya kuma iyakar dai karin magana da, da magana da sauransu cikin ta hanyar 'yan jarida ne tunda akwai lokacin na taso ni babban abin da nake sha'awa ko in zan malami ko in zama dan jarida haka nake sha'awa ko malami ko dan jarida to sai Allah ya zama wanda ya zama alkhairi to wannan shine kenan na'am amin amin malam yace haddathana qutayba ibn na'am ha albitana albitana shine abin da ake boyewa daga albatun ne albatun ana sa ana ce masa albatun ne don saboda yubtinul ashiya yana ɓoye abubuwa in ka ci dukunu ya ɓoye ko ba a ganin shi wannan hanjinka waye ɓoye su ko in magana ma ce suka yana ɓoye akwai ɓoye magana cikin cikinsa ana gane da kyau ko to duka shine albatun don saboda ana ɓoye abu a cikinsa domin ita ai yaudara a ɓoye ne ake ta yaudara ba bayyana ake duk abin da aka yi a bayyana ba yaudara ba ce hin ƙarhi ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa ai ko a a shari'a akwai bambanci tsakanin hukunce-hukuncen al-ikhtilas da kuma me yake da suna as-sarika shi al-ikhtilas shine kwace shi a shari'a hukuncin sa ba yanke hannu bane kwace domin kin ragwanci ka ne ya kwace maka ita kuma as-sarika sata da boye ake yin ta a cikin yaudara ake yin ta to ita kuma shi yasa aka sa hukuncin yanke me yanke hannu ana ganin da kyau ko wannan shine kenan na'am malam yace haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-lays an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an akhihi abbad ibn abi sa'id annahu sami'a aba hurairah yaqulu kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-arba'i ya allah ina neman tsarin ka daga abubuwa guda hudu min ilmin la yanfa daga ilimi wanda baya amfani wa min qalbin la yakhsha da kuma zuciya wadda ba ta tsoron Allah wa min nafsin la tashba da kuma rayuwa wadda ba ta koshi wa min du'a'in la yusma da kuma addu'ar da ba a ji ma'ana ba a karbawa babban abin da ya yi ciwo babban abin da ya yi tasiri ya yi mahimmanci a cikin wannan addu'ar shine min ilmin la yanfa idha al-ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'dhar bima anta hamilu ilimi in baka yi aiki da shi ba hujja ce a kanka ba za a maka uzurin ai ka haddace shi ba a cikin kai haka kuma waƙen da muka sha yau maimaitawa hayatun bila ilmin hayatun dhamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyu rayuwar da ba ilimi mummunar rayuwa ce shi kuma ilimin da bai kara ma mutum takawa ma'ana ba a yi aiki da shi ba to bata lokaci ne a cikin abin da bai yi mi ba bai yi amfani ba dan me yasa ma Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama ba kowane malamai yake ne ba sai wanda malaman da suke aiki da me da ilimin su duk wanda yake karatu kuma kake ganin ɗabi'unsa ba sa canzawa kuma kake ganin yaudara da saɓanin abin da yake karatu wallahi alama ce ta taɓewa alama ce ta taɓewa amma kuma wannan ba uzuri bane ka ce to a ni na san ko na ilimin da waya in yi aiki da shi fa to bari da in ki neman ilimin ma a'a wani sha'iri ke cewa utlubul ilma wa illam ta'mal bihi watrukul jahla wa la ta'mal bihi alaga da ko yace utlubul ilma wa illam ta'mal bihi watrukul jahla wa la ta'mal bihi ka nemi ilimi ko da ba za ka yi aiki da shi ba don ko ta kwana yace ka bar jahilci kuma kada ka yi aiki da shi ana gani da ke ko a takaice dai da babu kuma ba daɗi ko malam yace haddathana muhammad ibn al-mutawakkil a takaice dai mu yi kokarin aiki da abin da muka sani wannan shine babban alkhairi Allah ka ba mu ikon yin haka حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا المعتمر قال قال أبو المعتمر أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ina ganin anas ya ba mu labarin cewa manzon Allah ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min salati la tanfa ya Allah ina neman tsarin ka daga sallah wadda ba ta amfani ana yi mishi fassara biyu imma as-salah bi ma'anaha lughawi ko as-salah bi ma'anaha al-istilahi imma sallah wadda ba ta amfani ko kuma addu'a wadda ba ta amfani wa zakara du'a'an akhar a cikin hadisin sai ya ambaci wata addu'a da bambancin wannan dan me yasa na aka keɓance sallah ita kadai akan sauran addu'o'i domin sallah ita ce in ta gyaru komi ya mi komi ya gyaru حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حري جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال سألت عائشة أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به na tambayi Aisha uwar mu ne dangane da addu'ar da manzo Allah yake yi qalat tace kana yaqulu ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abun da na aikata wa min sharri ma lam a'mal da ma sharrin abun da ban aikata ba حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن الزبير وحاء وحدثنا أحمد بن وحدثنا أحمد حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن أبي وقاص كو عن سعد بن أوس عن بلال عبسي عن شتير بن شكل عن أبيه في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله نتي يا مائكين الله علمني دعاء ka koya mini wata addu'a ƙala sai ya ce ƙulillahumma ka ce ya Allah inni a'udhu bika min sharri sam'i ka ce ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin sam'i jina wa min sharri basari da kuma sharrin ganina wa min sharri lisani da kuma sharrin halshena wa min sharri kalbi da kuma sharrin zuciyata wa min sharri maniyyi da kuma sharrin maniyina ma'ana kada in je in sa maniyina a inda bai mi ba bai halatta ba ko kuma in hiddo shi ta hanyar da bata mi ba bata halatta ba ta hanyar istimna'i ko abin da ya kama da haka wannan addu'a tana daga cikin jawami addu'a kuma wannan addu'a in kuka lura dukkanin ta abin da take roko roƙon Allah ya kare ka daga sharrin gabobin jikinka ana gane da kyau ko mafi sharri daga cikin su kuma shine mi a halshe dai eh wani bangare za a ce wannan shi ma tunda a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina fakkaihi admanu lahu aljanna wa zai bani wa zai mini guarantee zai kula da abin da yake na halshen sa da abin da yake na al'aurarsa in yi masa lamunin aljanna in yi masa guarantee kin aljanna sai aka nuna mafi yawan sharri da bata da sabon Allah ta hanyar wannan abun guda biyu ne halshe da mi da al'aura ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan to in ka lura salula duk sharrin da ake babu wanda ya yawa kama wannan sharrukan guda biyu sharri na baki da sharri na me na al'aura domin sharri na al'aura shine yanzu ka bude kana kallon 'yan mata ko kana kallon bidiyo me ya jayo kai wannan bukata ko ta sha'awa to duka wannan al'amari na al'aura yanzu akwai wanda zai bude ya tashara da ƙarya musamman wannan fitina ta kokarin ba mutane dariya ta hanyar ƙarya wanda ko ba ta hanyar karya ba ce ma abu ne wanda yake mummuna kasance kai kullum kokarin ka ba mutane dariya manzo Allah yace la tukthiru ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahika tumitu al-qalb kada ka yawaita yawan dariya domin yawan dariya yana kashe zuciya shi yasa akwai lokacin da ya kamata a ci ka takaita dariyarka ana gane da kyau ko to akwai wanda shi kawai in ya bude salula komedi ne kawai zai ta kallo duk wanda kaga yake yawan kallon irin wannan komedi kin zaka gani zuciyarsa tana rauni wajen wajen wajen wajen wajen biyayya ga Allah don manzo Allah ya ce yawan dariya yana mi yana kashe zuciya ana gane da kyau ko to wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon nisantar wannan fitnonin mala yace haddathana ubaidullah ibn umara haddathana makki haddathana makki ibn ibrahima haddathani abdullah ibn sa'id an sayfi maula aflaha maula abi ayyuba an abi an abi al-yasri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u manzo Allah ya kasance yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hadimi ya Allah ina neman tsarin ka daga al-hadimi roshewa ana gane da kyau ko ma'ana kaman ina cikin daki gina ta roshe ta fado mini wa a'udhu bika min at-taraddi ina neman tsarin ka daga at-taraddi shine in fado daga wani abu mai mai tsawo wa a'udhu bika min al-gharaqi ina neman tsarin ka daga al-gharaq shine nutsewa a cikin ruwa walharaki da kuma gobara walharami da kuma mummunan tsuwa wa a'udhu bika min an yatakhabbatani ash-shaytanu inda al-mauti kuma ina neman tsarinka da kada shaydan ya rigitar da ni a wajen mutuwa wa a'udhu bika an amuta fi sabilika kuma ina neman tsarinka in mutu a cikin hanyar ka mudbiran ma'ana in mutu a wajen yaƙi ina mai bada baya ma'ana na rugo zan tsere daga wajen yaƙi sai a kashe wa a'udhu bika min an amuta ladigan kuma ina neman tsarin ka daga in mutu ta hanyar wani dahi wani wata dabba mai dahi ta sare ni shine ladig ma'ana kawan maciji ya sare ni in ha in mutu ko abin ne kama da haka a takaice wannan hadisin neman tsari ne daga wannan sharurrukan kuma daga cikinsu akwai wanda fa in ya same ka ka yi shahada ne misali wanda gina ta faɗo masa ya mutu ya yi mi ya yi shahada wanda ya nitse cikin ruwa ya yi mi wanda aka yi gobara ya kone ya yi mi a hadisi manzo Allah ya ce al-ghariqu shahidun wal mabtunu shahidun wal hadamu shahidun ana gan da kyau ko to amma duk da haka kuma manzo Allah yana roƙon Allah ya kare shi daga wannan kenan wannan alama ce ta nuna cewa su irin wannan shahadodin da ake faɗi na musiba ba a roƙon su haɗo ana gani da kyau ko in sun haɗo to a wannan lokacin kuma sai a ce a mai da al'amari zuwa gawa zuwa ga Allah ana gani da kyau ko kidan dan kaka ji an ce in mutun ya mutu ta roshewar gina yayi shahara kace ya Allah ka sa ina kwana gina ta rubto mini ana gani da kyau ko to wannan wauta ce kai hatta ma yaki da aka ce in mutun ya mutu a fagen yaƙi na kare kalmar Allah da aka ce shahada ce manzo Allah ya hana mutum ya roƙon Allah ya kawo yaƙi shahada ana manzo Allah ce la tatamannu liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiya kada ku roƙi Allah Allah ya kawo yaƙi kaji mutum na ustazo na cika baki ka Allah ya kawo jihadi mai yawa kuma ya anzo su ne yan yan ruga da gudu ko da ya ji karan bindiga sai rikice to wannan shine to duka ba a roƙon wannan ku roƙi Allah dai zaman lahiya Allah ka ba mu zaman lahiya haddasana ibrahim ibn musa ar-razi mun ka saka a ƙarshen babin kenan ko kitabikin ma kenan hadisi biyu ne sai mu ida su mu tsaya yace haddasana ibrahim ibn musa ar-razi akhbarana isa an abdullah ibn sa'id haddasani maulan li abi ayyuba an abi yasri zada fihi wal ghammi da kuma me yake da suna duniya ta mini kullun goro ana ga kun san duniya inda take kullun goro ko ta yi tauri ta kankame kakam kakam ana gani da kyau ko حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص يا الله إنا نمن سرين كدق البرص شيني تشوتر كوره mana wata cuta ce da take kama hwata sai hwata ta rika yin salumci kala-kala ce ana gane da kyau ko akwai wanda kuma hori ne fatar za ta yi ana gane da kyau ko kaga fata nan ta yi hori nan ta yi hori nan ta yi can ta yi baki ana gane da kyau ina ji akwai sunan da suke masa a kyasti yana daga ciki kun san kyasti yawa yana ciki ha na'am ha kwarkwai a kwarkwar eh kwarkwar ko eh kwarkwar yana ciki yana sa mutum susa jiki mutum ya susa jiki a fara fara dai waga wanda muke ci eh zaibano zabarmanci ne ko a zabaya a eh yana daga ciki yana shiga ciki zabaya yana shiga ciki domin shi ma cuta ce ai zabaya cuta ce babba ba karama ba ana gan da kyau ku to kaga kai mai gani Allah ya yi ka baki kirin to dibi zabaya horin nashi bala'i ne shi a gare shi to gode ma Allah wannan shine kenan wal jununi da kuma hauka ana gan da kyau ku wal juzami shi ma babe na hauka a cikin karin magana akwai abubuwa masu yawa ciki kana karanta kana tuntsirewa dariya duk in ka shiga damuwa dogo kai ta karanta kana karatu kana dariya sai a ce to wancan shi kuma lahiya kai kuma ka san me kake karantawa wal juzami da kuma al juzam shine tasakutul a'da cutar kuturta tana daga ciki shine bangarorin jiki su ta kokikillewa ana gane da kyau ko kamar yadda diabetes ita ma in ta tsananta ai tana tana sa haka ko tana sa gabobin jiki a ta cire su to duka yana shiga ciki amma asali dai kuturta ce wa min sayyi'il asqam daga kuma mummunan addu'o'i wannan shi ake ce ma ta'mim ba'da takhsis ma'ana bayan an zano wasu wasu cututtuka daban-daban da ƙarshe sai aka ce wa min sayyi'il asqam kai daga ma dai gaba ɗayan mummunan addu'a mummunan ciwo ma'ana duk wani mummunan ciwo Allah kame Allah karin da gare sa حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني أخبرنا غسان بن عوف أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد مزال الله يشجع مسلاتي وترانا فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ana ce masa abu umama sahabi ne faƙala sai ya ce ya aba umama ya kai abu umama mali araka jalisan fil masjid fi gairi waqti salati ya aka yi na ganka masallaci ba a lokacin sallah ba kayi zamna kayi sugum ka san baban zaba ko da walakin goro miya mana manzo Allah ya shigo masallaci ba lokacin sallah ba isko abu umama duk ya dunkule qala sai sai ya ce humumul lazimatni ya ma'aikin Allah damowi ne suka mini yawa wa duyunun da kuma basu suka ai bashi ma kawai aka ce ai ya wadatar ko babu abin da ya kai bashi sa damuwa musamman in ka damu da lahirar ka musamman in kuma Allah ya gama ka dan tashin hankali mai biye ka bashin ana gane da kyau ko ya rasulullah ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah yace afala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhhaba Allahu azza wa jalla hammaka wa qada anka daynaka to kaji ina ko wanda ake biya bashi shin kana so in koya maka wata magana wadda idan ka gaye ta Allah zai tahiyar maka da damuwarka da kuma bashin ka sai biya maka shi qala yace qultu bala nace eh ya rasulullah ma'aikin Allah qala sai manzo Allah yace qul idza asbahta wa idza amsayta ka ce da sahi da marice Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani ya Allah ina neman tsarin ka daga alhammu da alhazan mun yi shi a baya wa a'udhu bika min al'ajizi wal kasli wal kasali wa a'udhu bika min aljubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijali qala yace fa fa'altu dhalika sai na aikata haka fa azhaba Allahu azza wa jalla hammi sai Allah ya tahiyar da damuwata wa qada anni daini ya kuma biya mini bashi na wannan riwayar bata inganta ba amma riwayar da muka yi baya ta inganta kenan wannan addu'ar ta tabbata idan bashi ya maka yawa damuwa ta maka yawa ka yawaita mi ka yawaita mi wannan addu'ar ana gane da kyau ko to kunkurun kunkusu nan muka zo ƙarshen kitabu as-salah gobe za mu shiga a cikin kitabu kitabu zakat kada ku ce ba ku da kodala ba sai kun zo ba yan magana suka ce arziki kashi ne tako shi ake yi mai yiwa gobe za ka zo makaranta ka taka shi ka zo masallaci mu gaya maka ga yadda za ka huda zaka ana ganin da ke ko kuma suka ce arziki nuhin allah ne ko bayan wannan kuma tana iya kai in baka da wani ya tambaye ka ya zan huda zakka to ka gani in ka zamanto dalilin bayanin wannan kuma ka, ka rabauta bayan wannan kuma a cikin shi ne za mu ga zakatul fitr ana gane da kyau ko mai yiwa darasi na ɗaya na biyu muka yi za mu kai ga babi na zakatul fitr zakar kono wadda ake a cikin ramadan wannan shine kenan inda muka samu daidai allah ya ba mu lada kuskure kuma allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله نعم بلا ايوب امين امين